أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنشي قبدا karatunmu na mawaƙa ta imamu darul hijira imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisi na 27 a cikin karatun wannan littafin muna bakwai ga watan jimada ula hijira daga garin makka zuwa madina 1447 wanda yi daidai da biyu ga watan goma sha ɗaya a kalandar bature 2025 idan ba manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi wanda yake mana bayani karatun mamu bayan limami cikin abin da limami baya bayyanawa na da karatu mun ga riwaya daga hadisi daga abu huraira daga manza Allah sallallahu Alaihi wasallama haka imam malik ya kawo mana asa na abin da ya cancanta da mamu lokacin da limami baya baya bayyana karatu ya ya kamata ya yi yayin shi ma za ya asirta kuma za ya karanta suratul fatiha shine muka kawo magana ta wannan nazum daga cikin kasida wanda malikiya suka kawo waqra idza qara al-imam imam khafatan waskut idza ma kana za ilani duk lokacin da aka ce maka limaminka zai karanta alqur'ani to kai a lokacin nan sai kai kure kai kai a lokacin da limaminka yake karanta alqur'ani a boye to kai ma za ka yi shi ne a boye za ka karanta suratul fatiha lokacin kuma da yake bayyana karatu kai kuma za ka yi shiru da bakinka ba za ka bayyana karatu karatu ba fa qira'atul imami lahu qira'a karatun limami yana kasancewa qira'a ko yana kasancewa matsayin karatun mamu duk da kasancewar nan malam ya kawo babi guda biyu babi wanda zai biyo gaba sai yake cewa babu tarkil qira'ati khalfal imami fi ma jihara fihi babi wanda zai maka bayani akan barin karatu na alkur'ani bayan limami cikin abin da limami yake bayyanawa na da karatu kaga baya ya faɗi maka barin karatu cikin abin da alƙira'atu khalfal imami karatu bayan limami fi ma la yajharu fihi bil qira'a cikin abin da limami baya bayyanawa na da karatu kaga in ma ya kasance rako'in dukkan su guda hudu sawa'un sallar azhar ce ko kuma sallar la'asar ce ko kuma raka'a ta uku ce sallar magriba ko raka'o'i guda biyu ne na ƙarshe na sallar isha'i kaga zaka karanta alqur'ani kamar yadda fiƙihin imam malik ya bayyana mana babi na gaba kuma yake cewa barin karatu na alkur'ani bayan limami cikin abin da limami yake bayyana wa da karatun shi zai kawo mana hadisi kamar yadda ya kawo hadisai a can ya kawo hujja akan lalle ba a karatu lokacin da ko ana karatu lokacin da limami ya shiru lokacin da bai karanta ko bakkajin karatun shi kai mamu a matsayinka za ka karanta suratul fatiha ya kawo mana wannan hadisin na falalar suratul fatiha lokacin da mutum ya shiga sallah ya ce alhamdulillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yake cewa kamar yanda hadisul qudsi ya kawo yake cewa an raba sallah ubangiji ya raba sallah ko yana cewa na raba sallah tsankanna da bawa na kashi biyu ɗayan bangaren na bawa na ne nawa ne ɗayan bangaren kuma na bawa na ne ya kawo maka ayoyi wanda duk lokacin da bawa ya karanta su za ya ce bawa na ya yabe ni bawa na ya kammala bani bawa na ya mun kaza har zuwa lokacin da zai ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a lokacin nan zai ce wannan tsakankanin na ne daga bawa na kuma duk abin da bawa na ya riga ya roka an riga ya an mela mana haka ko an bashi wali abdi ma sa'ala yake cewa kuma lokacin da zai ce ihdinas sirat ihdinas siratal mustaqim kaga wannan na bawa ne bawa ya roka a shiryar da shi tafarki wanda yake mai kake ba tafarkin yahudawa da nasarawa ba wanda ubangiji ya yi hushi da su da sauransu yake cewa kuma wannan na bawa da ne kaga wannan shi ke nuna maka muhimmancin karanta suratu al-fatiha nan yake ya kawo yake cewa babu tarkil qira'ati khalf al-imam fi ma jahra fihi babu wanda zai maka bayani barin karatu na alqur'ani ko su na fatiha bayan limami cikin abin da limami yake bayyanawa ne da karatun shi حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة, قراءة الإمام وإذا صلى وحده فليقرأ wannan riwaya imam maliki ya keɓanta da ita yake cewa daga yahya bin yahya laisi daga malika daga nafe maula abdullahi dan umar daga abdullahi yake cewa lalle abdullahi dan umar kana idza su'ila idan ya kasance idan an tambaye shi hal yaqra'u ahadun khalf al-imami shin mamu yana iya karatun alqur'ani bayan limami cikin abinda limami yake bayyanawa qala sai abdullahi bin umar yake cewa idza salla ahadukum khalfal imami idan ɗayan ku yayi sallah bayan limami fa hasbuhu qira'atul imami karatun limami ya wadata sumi wa iza sallah wahdahu idan yayi sallah shi kadai falyaqra to ya karanta alqur'ani qala yake cewa wa kana abdullahi bin umar la yaqra'u khalfa al-imami nafi yake cewa abdullahi dan umar ya kasance baya karatun alqur'ani bayan limami lokacin da ake limanta shi baya karatun alqur'ani saboda qira'atul imami tahsibu faqira'atul imami lahu qira'a karatun limami ya maye mai gurbin karatun shi kuma nan kaga yake bayyanawa fa hasbuhu qira'atul imami karatun limami ya wada tasmi qala yahya yahya bin yahya laysi yake cewa sami'tu malikan yaqulu naji imam malik yana cewa al'amru indana al'amarin yanda yake a gunmu an yaqra'a ar-rajulu wara al-imam fima la yajharu fihi al-imam bil qira'a shine mamu zai karanta bayan limami cikin abinda limami baya bayyanawa na daga al-qur'ani kaga ya bayyana maka in limami baya karanta wato mamu zai karanta in mamu kuma ya karanta in limami ya karanta to karatun mamu ya wadata su da karatun limami wannan karatun limami ya wadata su da karatun mamun shi yake cewa wa yatrukul qira'a fi ma yajharu fihi al-imam bil qira'a kuma zai bar karatun alqur'ani cikin abinda limamin shi yake bayyanawa na daga karatu imam malik sai ya kawo mana dalili akan haka dalilin ya sanya al'amarin yake a wurinmu lokacin da limami yake karatu karatun limami ya maye gurbin karatunka lokacin kuma da limami bai karantawa to kai ma an baka dama ka karanta alkur'ani asirce yake cewa haddathani yahya an malik an ibn shihab an ibn ukaymah al-laythi an abi hurairata anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallama insarafa min salatin jahara fiha bil qira'a faqala hal qaram hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan qala rajulun ana ya rasulullah qala faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama إني أقول ما لي أنازع القرآن فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الرواية imamu abu dawud ya hutar da ita a cikin sunan inshi kitabu salat babu wa man karha alqira'a bi fatihatil kitabi idza jahara al-imam babu wanda yake bayani malaman da suka tayi akan karhancin kasu karanta suratul fatiha lokacin da limamin ka ya bayyana karatu haka imamu tirmizi ya hutar da shi a cikin kitabu salat babu ma jaa fi tarki qira'ati khalf al-imami idza jahara al-imam bil qira'a babu wanda yake bayani akan barin karatun alqur'ani lokacin lokacin da limamin ka ya bayyana karatun shi haka imamun nasa'i ya wutar da shi a cikin al-iftida babu tarkil qira'ati khalf al-imam fi ma jahara bihi babi wanda yake bayani barin karatu al-qur'ani lokacin da limami ya bayyana karatun shi haka ibnu majah shi ma ya hutar da shi a cikin iqamatu salati was sunnati fiha babu idza qara'a al-imam fa ansitu babi wanda yake bayani idan limamin kai karanta al-qur'ani to ku na ku kun shiru a matsayin ku na mamu hadisi ne wanda yake ingantacce imamul albani ya inganta shi a cikin sahihu ibn maja yake cewa hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga imam malik daga ibn shihab muhammad bin muslim bin ubaidillah bin abdullahi ibn shihab bin zuhri al-qurashi al-madani al-hijazi yake cewa an abi an ibn ukaimatin laisi shi ne ammar bin ukaima al-laisi al-jundi'i wanda ya musu shekara ta 101 sika ne malaman hadisi sun wasaƙa shi yake cewa an abi huraira ta shi ne abu huraira ad-dausi al-yamani wanda ya mutu shekara 57 rab sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi in sarafa min salatin ja'ara fiha bil qira'a ya sallami ya ya gama wata sallah wadda ya bayyana karatun shi a cikin wannan sallah faƙala sai yake cewa halƙara ma'i minkum ahadun anifan shin a cikinku ya ku wannan mamun da kai wanda ya karanta alƙur'ani lokacin da nake karanta alƙur'ani ɗazu-ɗazun nan lokacin da muke cikin sallah faƙala rajulun na'am sai wani mutum ya tashi ya ce ƙwarai kwa ya ma'aikin Allah ana ya rasulallahi ni ne wanda na karanta alƙur'ani lokacin da kake karanta alƙur'ani a cikin sallarka an ce wannan mutumin ba suratul fatiha ba ne bai karanta ba ya karanta sabbih isma rabbikal a'la suratul a'la yake karantawa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karatu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa inni aqulu ni ma dama ina haɗi a cikinku ina cewa mali unaza'ul qur'an dan me sanya ake sanyo mini karatun alqur'ani lokacin da nake karanta alqur'ani nan ya kawo unaza kama ana jayayya da ni a cikin alkur'ani in karanta ku karanta ku sanyo muni ina karatu ku sanyo muni wani karatu lokacin ni da nake karatu ba na yi magana ba akan kadda a ƙara mun haka ba shi ne mala yake cewa fantahan nasu anil qira'a ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama daga lokacin na abu huraira yake cewa daga lokacin nan mutane ne suka tsaida karatun alkur'ani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga sallah yake karanta alkur'ani fi ma jahara fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil qira'a cikin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na da karatu idan ya shiga sallah ya bayyana karatu daga wannan lokacin da manzo Allah ya ƙara yin wannan kashedi ba wanda ya sake yin karatu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana karatun shi yace hina sami'u dhalika min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da suka ji haka daga bakin manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi nan wannan hadisin yana iya kasancewa matsaya ga matsayin imam malik na duk lokacin da aka ce maka limaminka yana karanta alkur'ani a cikin sallah to kai an ɗauke maka karatun alkur'ani saboda karatun alkur'ani na limaminka ya maye gurbin karatun alkur'aninka a matsayinka na mamu shine wannan madogara ta imamu malika akan lalle wanda yake mamu ne a bayan limami ba shi ba karanta alkur'ani idan limamin shi ya bayyana karatu lokacin da ya shiga sallah kenan su kuma salloli wanda ake bayyana karatu su ne simma sallah asbahi ko kuma raka'o'i guda biyu biyu na sallan magariba ko raka'o'i guda biyu na sallan isha'i ko ma bayan haka an baka dama ka karanta kamar yadda babi na baya ya mana bayani ga fiqhun imam malik karanta alqur'ani lokacin da limamin kai asirce to kai ma yana kanka zaka karanta fatiha saboda la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul al-fatiha ba ita ce alhamdulillahi rabbil alamin duk da kasancewar da kai riwaya daga malik wadda aka rawaito daga nafi an ce yaqra'u man man khalfahu fi sakatatin wanda yake bayan limami a lokacin da limami yake karanta alkur'ani shi ba zai karanta ba zai karanta ne irin ɗan shirin nan da limami zai yi ya kasance ko lokacin da limami ya ce allahu akbar a da kwayi ai karatun bude sallah da limami yake yi wannan ɗan shirin da zai yi to kai kana iya wuf ka karanta suratul fatiha ko kuma tsakankanin karanta suratul fatiha da da da da da da da da da karanta sura wata sura ko abin da ya sawwaka na daga abin da limami zai karanta a lokacin nan kana iya karanta suratul fatiha ko kuma lokacin da limamin ka ya tsaye da karatu kamun ya kai ruku'i kana iya karantawa wannan ba dan komi ba suke bayani akan haka suke cewa ai ba a so mai sallah ya shagaltu da wani abu in ba da abin da zai shagaltar da shi a cikin sallah ba kamar karatun alkur'ani kamar ambaton ubangiji amma dai wannan faɗa ce wadda bata da rinjaye kalkashin didda faɗa wadda take asali a cikin mazhabin ya malik shine in limami ya bayyana karatu to kai kuma za ka yi shiru a matsayinka na na duk da da kai wata riwaya wadda aka samu daga shi imam malik in wanda yake cewa duk lokacin da ya karanta alkur'ani aka lokacin da limami yana karanta alkur'ani kai ma mamu ka karanta alkur'ani a wannan halin yake cewa fa bi'sa ma sana'a fa bi'sa ma sana'a wala taqul salatuhu yace tirda Allah wadare da abin da ya aikata amma dai sallar shi tana nan bata lalace ba kina abin da aka yi so shine mutum ya tsaya da kasancewar da kun yi matsala wadda na tsaya akan ta hada ta ibn al-arabi ya tafi akan a'a ayi abin da yake ingantacce shine mutum ya karanta alqur'ani ko da limamin shi ya karanta ya karanta a cikin ranshi ya kawo bayani yake cewa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta ba suratul fatiha ba shi kuma wannan da kai riwaya wadda can baya take bayani wancan sati mun karanta ta wanda yake cewa fa qira'atul imami lahu qira'a karatun limamin ka yana zaman tawwa matsayin karatun ka amma da shi ibn al-arabi yake cewa fada mafi rinjaye kalkashin mazhabin mu shine karanta alqur'ani lokacin da ma mu koda ka kasance a bayan famu ya kawo haddi ya kawo hujja da wannan hadisin da wata riwaya wadda imamu abu dawud ya hutar da ita isnadin ta isnadi ne wanda yake ingantacce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa fala taqra'u idan illa bi fatihatil kitabi lokacin da kuka samu kanku cikin sallah to kada ku karanta wani abu in ba suratul fatiha ba kaga wannan duka dai maganganu ne wanda ya kawo kuma yana kawowa yake bayani yake cewa wuzu ihtiyadun min min umuri dini man farra min shakkin ila ila yaqini ai a cikin zu ihtiyadun fi umuri dini al ihtiyadat a cikin a cikin al'amurruka na addini shine mutun ya tsere daga abin da ake shakku akan shi ya tabbata akan abin da yake da yaqini wannan shine dai maganganu wanda ibn al-arabi ya kawo akan akan wada akan karatu bayan limami lokacin da yake wannan amma dai wada mafi rinjaye wanda duk da kasance kasancewar ba ma mukarana abinda muka sani da abinda ibn al-arabi ya sani ba ma shattana bai nasara wa surayya amma dai kuma idan ka dauka zaka gani da kai dalilan da imam malik ya kawo wanda yake cewa mali mali inni aqulu mali unazi unazi al-qur'ana aka wannan lokacin da aka yi wannan bayanin ya kawo wannan suka dora akan wannan riwaya ta Abu Dawud idan fala taqra'u idan illa bi fatihatil kitabi yana nihin kamar a karanta amma dai a karanta suratul suratul fatiha amma dai ni abinda nahi rinjaye zuwa gare shi lokacin da limami yake karatu to fa qira'atul imami lahu qira'a karatun limami ya zamanto shine karatun mamu a lokacin kuma da mamu ya asarta karatun shi to mamu zai bayyana shi ma zai zai asarta ya karanta suratul fatiha alal aqal a cikin sallar shi wallahu ta'ala a'lam sai babi na gaba mala yake cewa babu ma a fi ta'amini khalfal imam babi wanda zai mana bayani akan cewa amin bayan limami lokacin da limamin ka yake sallah yake bayyana karatun shi na sallah ya karanta suratul fatiha ya zo wala dalin ai kowa za ya ce amin amma dai shi limamin shi ma yana da yancin ya ce amin ya sanya wani hirani ka wani hirin ga cewa an ya kuma limamin yana cewa amin a a limamin shi ma yana cewa amin saboda shi ma yayi tarayya irin lada da ta goma shi wanda mai sallah yake samu lokacin da limamin shi ya karanta suratul fatiha مالك تيوا حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه wani hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi a cikin al'azan babu jahar al'imami bitta'amina babi wanda ya zo yake bayani akan bayyana cewa amin game da limami lokacin da ya gama karanta suratul fatiha kaga ya bayyanu a gare ka limami ba shi rube yake yi ba shi ma zai ce amin lokacin da yake cewa amin in nan su ma mamun shi za su biyo baya su ce amin ko su yi tare ko kuma su zinkirta sai su biyo bayan shi amma dai ala'ai lokacin da ya gama karanta suratul fatiha a lokacin nan zai ce amin su ma mamun shi su dauka su ce amina haka shi ma imam muslim ya wutar da shi a cikin kitabu salat babu at-tasmi' wa tahmid wa ta'mina babu wanda yake bayani akan cewa limami sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu kuma da amin bayan ya karanta suratul fatiha haka abu daud ya wutar da shi a cikin as-salat babu at-ta'min wa ra'al imam babu wanda yake bayani cewa amina bayan limami haka imam tirmizi a cikin kitabu salat babu fadlu at-ta'min babu wanda yake mana bayani fadala ta cewa amin lokacin da kake bayan mai sallah ko bayan limamin ka kuna sallah haka imamun nasa'i shi ma wutar da shi a cikin al-iftita babu jahrul iman al-imam bi amin babu wanda yake mana bayani bayyana amin game da limami lokacin da ya gam kammala karanta suratul fatiha maliki cewa daga yahya bin yahya laisi daga malik daga ibn shihab shine muhammad bin muslim bin ubaidillah bin zuhri daga sa'id bin al-musayyib bin hazan al-qurashi al-makhzumi al-maula al-madani wa abi salma abi salma bin abdurrahman bin auf bin auf bin al-haris al-qurashi az-zuhri al-madani wanda yin shekara ta 93 da hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa annahuma lalle su wa'annan mutanen guda biyu akhbarahu sun bashi labari an abi hurairata radiyallahu anhu daga abi huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala alli manza Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace idan ammana al-imamu idan limamin ku yace amin fa aminu kuma ku ce amin yace fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika dalilin dukkan ɗayanku ko duk wanda ya yi dace da cewa amin in shi ko amin in shi ta yi dace da cewa amin in mala'iku ya ce gufira lahu ma taƙaddama min zambihi an rigayi an gafarta mai duk abin da ya rigayi ya gabata na daga zanabban shi amin inka ta yi dace da amin in mala'iku saboda lokacin da kake sallah wai kake tunanin a'a wai haka kurum kai kake sallah mala'ikun nan suna halarta duk lokacin kuma da limamin ka yace amin kuka ce amin tayi dace da amin in mala'iku an rigaye an gafarta maka duk abinda ya rigaye ya gabata na daga zanabanka nan mawa'ansu daga cikin malumai suna cewa menene muwafaqatul mala'ika dace na mala'iku suka ce shine ya kasance lokacin da kake sallah an same ka da ikhlasi ko a wannan gaba an same ka da ikhlasi an same ka da khushu'i an same ka da halartuwar niyya kuma da dukkan amintuwa daga dukkan wani rudani lokacin da kake cikin sallah a wannan halin ne mala'iku idan sun ce amin take wafaquwa da amin inka ya kasance an gafarta maka zanubanka wasu kuma suke ce a'a kurin mu dauki hadisin a yanda zahirin shi yake lokacin da kace amin mala'iku su ma suka halarta suka dace dace in amin in ka da da da amin in mala'iku kurum an riga an gafarta maka duk abin da ya gabata na daga zinubanka wasu daga cikin malamai suke cewa a'a a lokacin nan mala'iku ya shaduna fi man ta'ammana misluhum duk wanda yace amin za su zo za su maka za su maka shela a ayin ubangiji ai ga wani bawan ka nan lokacin da muka ce amin shi ma ya ce amin da haka ubangiji muna mai shaida a gafarta mai zanabban shi shine nan faɗaɗi mafi rinjaye malamai suka ce mu ɗauki hadisin a zahirin shi shine duk wanda ya yi dace yaya dacen zai kasance yaya mu dai manzan Allah ya ce mana duk wanda amin in shi ta yi dace da amin in mala'iku an riga ya an gafarta mai dukkan zanabban shi قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري yake cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu amin manzo Allah min tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya kasance idan yana sallah yace waladdallin sai yace amin wannan hadisi ne wanda yake mursal kasancewa ibn shihab tabi'i ne ya dangana shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk da kasancewar idan muka dauka jamhurin malamai sun ta yi mazhabin malikiya shafi'iyya hanabila cewa idan mamu idan limami ya gama karanta suratul fatiha ya ce wala dalin zai ce amin haka mamunci za su biyo baya da haka illal ahnaf sai dai mazhabin abu hanifa su wannan babu cewa amin lokacin da mutum ya karanta suratul fatiha sai dai wada ce wadda bata da rinjaye سمالي كتيا وحدثني عن مالك عن سبي مولى أبي بكر عن مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه wani hadisi imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul azan babu jahrul ma'mum bit ta'min babu wanda yake mana bayani bayyana cewa amin jahrul ma'mum bit ta'min ce bayyana amin game da mamu a ga wancan hadisi na farko wanda muka karanta a inda imamul bukhari ya hutar da shi cewa bayyana amin game da limami a wannan kuma malam sai ya zaƙulo ko wannan hadisin shi kuma imamul bukhari sai ya hutar da shi cewa mamu amin lokacin ko bayyana amin in su bayan limamin su ya riga ya kammala karanta suratul fatiha ya ce amin haka imam muslim ya hutar da shi babu at-tasmi wa tahmid wa ta'min haka abu dawud at-ta'min wara al-imam haka imam nasa'i al-amru bit-ta'min khalfal imam umarni ga cewa amin game da mamu bayan limaminsu hadisi ne wanda aka same shi daga ko hadisi ne daga yahya bin yahya laysi daga malik daga sumay maula abubakar sumay al-qurashi al-mahzumi intaccen bawa na abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya musu shekara ta 130 daga hijira daga garin makka zuwa madina maula abubakar bin haris abubakar bin haris ba abubakar bin siddiq ba yake cewa daga salih shine zakawa na abu salih bin samman wanda az-zayyat al-madani al-ghaffani maulahum wanda yayin shekara ta 101 daga hijira daga makka zuwa madina yake cewa an abi hurairata daga abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzan Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya ce idza qala al-imam idan limami yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu ku kuma matsayinku na mamu sai ku ce amina sai ku aminta fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika kan duk wanda yayi dacanci wadanshi ga waɗan mala'iku cewan shi amin tare da waɗan mala'iku ya ce gufira lahu ma ta kaddama min zambihi an riga an gafarta mai duk abin da ya gabata na daga zanubban shi وحدثني عن مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه wani hadisi imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul adhan babu fadlut ta'min babu wanda yake mana bayani akan fadala ta cewa amin lokacin da limamin ka ya gama karanta suratul fatiha ya ce amin haka imam muslim ya hutar da shi a cikin at-tasmi wa tahmid wa ta'min haka imam an-nasa'i ya hutar da shi shi ma a cikin kitabul ifta babu fadlu at-ta'min babu wanda yake mana bayani akan fadala ta cewa amina daga yahya bin yahya laisi daga abu zinad abdullahi bin zakawan al-qurashi wanda mun shekara ta 130 yace anil a'raj shine abdurrahman bin hurmuz al-a'raj al-madani wanda mun shekara ta 117 an abi hurairata abdurrahman bin sakhr al-dawsi ko kuma abu hurairata al-dawsi al-yamani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah min tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yace idza qala ahadukum amin idan ɗayan ku yace amin wa qalatil mala'ikatu fis sama'i mala'ikun da suke sama su ma suka ce amin fawafaqat ihdahum al ukhra amin in ka hete dace da amin in mala'ikun da suke sama kaga wannan riwaya waccan riwayoyi wanda muka karanta kurum cewa yayi ta'minal mala'ika cewa amin in mala'iku sai suka dace da cewa amin inka nan kuma ubangiji nan manzo Allah sai yake bance sa khassahum bil sama'i mala'ikun da suke sama lokacin da suka ce amin sai ta dace da cewa ka kai ma amin yace ghufira lahu ma taqaddama min zambihi an kankare ne duk abin da ya gabata na daga zanuban shi ga shi sanya aka ce maka sallah daga arwalla zuwa sallah kankarin zinubai ce dukkanta to sai dai nan wani zunubai ne za a kankare mana dukkan zunubin da ka aikata babba da karami ko kuma kananan kananan za a kankare maka ko kuma manyan za a kankare maka a ganin zai kawo zaka kawo shaida in tashtani bu ka ba'irar matun hauna an mu kafir an kum sai ajikum wa nurkhilakum murkhalan karima in dai mutum zai nisanci manya manyan zunubai to wannan kananan kananan ba sai ya zo ba ya tsaya gaban ubangiji ba ya ce ubangiji nayi kaza nayi kaza nayi kaza wani karamin ma baka ma san da kayi shan ba ubangiji zai kankare maka wa'annan kananan kananan kamar irin wannan matsaya ka zo ka ce amin kamar abubuwa daban-daban takunka da kake yi daga masallaci daga gidanka zawwa masallaci zaman da za ka yi jiran limami duk ana kankare maka zanubai amma dai kananan zanubai ne ake kankare maka ba manya bane ba manya suna buƙatar ka tuba zuwa ga ubangiji ka cika sharɗan tuba shine ka yi nadama akan abin da ka aikata ka yi niyya ba za ka koma aikata wannan zunubin ba da kake aikata shi ba kuma dandanan ka tsaye da wannan aikata wannan zunubin a lokacin da ka yi niyyar tuba kada ka ƙara ni aikata shi wannan shine wajibi ne sai ka cika wannan sharaɗin kuma ubangijinka ya gafarta maka abin da ya gabata shi ne yake bayyana maka lalle in dai ka yi dace da cewa amin in mala'iku to su ma ubangijinka zai kankare maka dukkan abin da ya gabata na daga zinubai kaga wannan ba karamin gara basa bace ba lokacin da kake sallah kana tare da mala'ikun da suke sama suna kallon ka suna jin abin da kake faɗa wani wata riwaya kuma mala'ikun suna halartarwa suna tsayawa tare da kai lokacin da kake yin sallah kaga wannan ba karamin gata bane ba sai riwaya ta gare ke cewa haddathani an malik an sumayyin maula abi bakr an abi salih as-samman an abi hurairah anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala idza qala al-imam sami'a allah liman hamida faqulu allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-mala'ikati wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wani hadisin imam al-bukhari ya hutar shi a cikin kitabul adhan babu fadlu allahumma rabbana wa lakal hamd babu wanda yake maka bayani akan fadala cewa alham allahumma rabbana wa lakal hamd haka imam muslim ya hutar shi a cikin kitabul salat babu at-tasmi' wa tahmid wa ta'min abu daud ya hutar shi a cikin as-salat babu ma yaqulu idha rafa ra'sahu babu wanda yake bayani akan idan mutum idan limami ya taso daga ruku'i mi zai fada haka imam tirmidhi ya hutar shi a cikin kitab babu salat babu ma yaqulu rajul idza rafa'a ra'suhu babi wanda yake bayani meye mutun zai faɗa lokacin da ya dago daga kanshi lokacin da ya gama ruku'in shi haka imamu nasa'i ya wutar shi a cikin at-tatbiq babu qawluhu rabbana wa lakal hamdu babu wanda yake bayani faɗa shi rabbana wa lakal hamdu yake cewa daga yahya daga yahya bin yahya al-laysi daga malik daga sumai maula abubakar bin al-haris wanda yanzu muka yi bayani akan shi yake cewa daga abu salih ibn samman shine zakwan abu salih ibn samman az-zayyat al-madani al-ghatfani maulahu yake cewa an abi hurairata abdur abu huraira ad-dausi al-yamani radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalli manza Allah bin tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi ya hada yace idza qala al-imamu idan limami yace sami Allahu liman hamida faƙulu sai ku ce allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu lalle man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika duk wanda ya dace da faɗar shi faɗan mala'iku gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an riga an gafarta mai duk abin da ya riga ya gabata na daga zanubban shi kaga wannan bayan at-ta'mi ne kaga ya kawo maka bayani akan cewa ma Allahumma rabbana wa lakal hamdu da ita masala ce wadda take da sabani da kai waɗanda suka ta yi a cewa Allahumma rabbana lakal hamdu ko kuma Allahumma rabbana wa lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu kowanne ka ya yayi daidai dukkan ruwayoyin sun tabbata kinan lokacin da limami ya taso zai ce sami Allahu liman hamida kuma ya ce Allahumma rabbana lakal hamdu ko wa lakal hamdu mamu ma za su ce Allahumma rabbana lakal hamdu wannan shine abin da ya waka abin da mutum to lokacin da kake cewa sami Allahu liman hamida kuma mun kuka ce Allahumma rabbana lakal hamdu ta yi dace da wadan mala'iku shi ma an riga an gafarta maka dukkan zanubanka duk da nan matsalar da kwai sabani limami zai faɗi dukkan su guda biyun ya ce sami Allahu liman hamida tunda addu'a ce yake yi su kuma mamun sai su ce rabbana lakal hamdu Allah sami Allahu liman hamida Allah ka jiyas ga wanda ya gode maka ya yabe ka a lokacin nan ma mun ce Allahumma rabbana lakal hamdu ya ubangiji kai ne wanda ka cancanta a yaba kwarai ku haka ne so nan lokacin da mutum ya faɗa hakan to ya dace ya dace da faɗan mala'iku to shi ma an riga an gafarta mai zanubban shi matsalar da muke shine shin mamu limami zai takaita ne akan sami Allahu liman hamida ko kuma a'a zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana wa lakal hamd dukkan su ya isa saboda nan sun kawo suke bayani suka ce a ainan da ya kawo lokacin manzo Allah sai ya ce idan limami ya ce sami Allahu liman hamida fa qulu su wane ne na ake ni shine su ma mu za su ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu kenan limami baya cikin haka wannan idan muka koma da kwai ribayoyi wanda suka zo akan limami yana iya cewa sami Allahu liman hamida ya ce rabbana lakal hamdu haka wannan mas'ala take wurin imamu shafi'i kuma wata riwaya a wurin imamu malika ya kasancewa an samu wata riwaya ta imamu malik wanda yana ganin a'a a takaita dai kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a faqulu ku kuma limamu sai ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu wannan ita ce riwaya wadda al-qasim ibn al-qasim ya zaba daga cikin wada ta imam malik wani shi ne ƙarshen babin sai babi na gaba maliki cewa babu al'amali fil julusi fi salati babi wanda zai mana bayani abinda ake aikatawa lokacin da aka zamuna zaman tahiya a cikin sallah aljulus nan yana nihin zaman tahiya lokacin da ka zamna zaman tahiya yaya za ka yi wani irin zama za ka yi sannan kuma baya malin zai biyo maka da babi akan me ya kamata ka karanta lokacin da ka yi irin wannan zama عليك توا حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على اليسرى وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل wannan riwaya imam muslim ya hutar ita a cikin kitabul masajid wa mawadi salat salat babu sifatul julusi fi salat babu wanda yake mana bayani siffar zama lokacin da ake yin sallah haka imam abu dawud ya hotar da ita a cikin kitabu salat babu al'isharat fi tashahhud babu wanda yake mana bayani ana nuni lokacin da ake yin attahiyya haka imam nasa'i ya hotar da ita a cikin as-sa'u babu qabdil asabi min al-yad al-yumna duna sababa yace babu wanda yake mana bayani ana jimke yatsotsi kuma bayan ana jimke yatsotsin hannun dama kuma bayan wannan manuniya lokacin da aka yi zaman tahiyya hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga malik daga muslim bin abi maryam yasar almadani wanda malaman tarajum suna cewa lokacin da abu ja'far al-mansur yake khalifanci a lokacin nan Allah mai cikawa yana ɗaya daga cikin malaman da aka wasaka su ana amsa hadisin su yake cewa daga aliyu bin abdurrahman al-muawiyi al-ansari al-madani shi kuma shi ma yana da kamar yadda ibn hajar ya ambace shi fiqa ne ana amsa hadisin shi yake cewa annahu qala lalle shi abdurrahman al-muawiyi yake cewa ra'ani abdullahi bin umar abdullahi dan umar ya ganni wa ana a'basu bil hasba'i fi salati ina wasa da tsakonkwani lokacin da muke cikin halin sallah irin yaro ya shigo masallaci ya shigo yana zamne sai yake ya dauki tsakuwa yake wasa da ita ko yake cirar tabar ba yana wasa da ita lokacin da aka yi zaman tahiya yace haka abdullahi bin umar ya ganni an yi zaman tahiya ni gani nan ina wasanni ina wasa da tsawon kwanni yace wa ana a'basu bil hasba'i fi salati ina wasa da tsakuyoyi lokacin da muke cikin sallah falamman saraftu lokacin da muka gama sallah nahani abdullahi bin umar sai ya hana ni daga rubbama hannun shi bai iya batta iya kaiwa zuwa ga yaron nan ya tsawatar mai a wannan lokaci ya bar wasan da yake yi ko kuma yana cikin sallah yana cikin halin nutsuwar da baya iya yi mai magana ko kuma ya mai ishara ne ya bar wannan abin da yake aikatawa yake cewa to lokacin da suka gama sallah a lokacin nan Umar sai ya hane ni da wannan wasan ko Abdullahi bin Umar ya hane ni da wannan wasanni da nake yi da tsakuwa wa sai yake cewa isna kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasna'u ka aikata mana kwatankwacin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikatawa ka ringa wasa lokacin da kai zaman tahiya ga abinda aka ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa fa qultu sai yake cewa wa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasna yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa kaga wannan shi ke ƙara nuna maka sahabban manzan Allah sallallahu alaihi ko tabi'ai suna da kwaɗayin su san wani abu na daga sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallama duk ya karanta shi amma dai yake tambaya yake kwadaituwa yaya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi kaga nan idan ka dauka zaka gani abu biyu ne ya wakalu ya hana shi a matsayin ka na babba idan ka hana yaro aikata wani abu wanda yake bashi shi a cikin shari'a to kai kokari ka karantar da shi abin da yake koma bayan haka kaga nan mi Abdullahi bin Umar ya bayyana me yace me kayi mana irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane shi yace me kuma abinda ake so kai abinda mana irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikatawa lokacin da yi zaman tayya to a lokacin nan ne shi kuma yaron don kwaɗayin sanin sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ke cewa yaya ne ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a lokacin nan ƙala abdullahi bin umar yake cewa kana idan jalasa fi salati ya kasance manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zamna zaman tahiya a cikin sallah wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhi al-yumna sai ya dora tahin hannun shi na dama akan cinye shi ta dama wa qabada asabi'ahu kullaha sai ya jimke dukkan yatsotsin shi yace wa ashara bi usbi'ihi sai yayi nuni da manuniyar shi allati talil ibham wadda take bibiyar babban yatsar shi saboda wannan kowace al'ibham wannan khinsir bunsir alwusta as-sababa al'ibham wannan shine tsarin lissahin da malaman lugha suke abai wannan ita ake kira da al-khinsir wannan ita ake kira da al-bunsir wannan kuma alwusta matsakaiciya wannan kuma as-sababa manuniya wannan kuma al-ibham ita ce babban yatsa shine yake cewa abin da yake yi shine ashara bi usbi'ihi allati talil ibham sai yayi nuni da yatsa shi wadda take bibiya al-ibham ita ce wannan yatsa sai yi nuni da ita shi sanya da kullum riwayar wadda ta zo yake cewa aqada salasatan wa khamsina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kulle 53 idan kai kaga kana da hamsa ga uku nan ka samu salasa kidan ka kulle wannan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi ko kai haka ko kuma kai haka shine yake cewa abinda kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi yace wa wada kaffahu al-yusra ala fakhri al-yusra sai ya dora hannun shi na hagun tahin hannun shi na hagun akan cinye shi ta hagun yace wa qala sai yace hakaza kana yaf'al yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aikatawa kuma idan muka leƙa zan mu gani wa ashara bi usbi'ihi sai ya ringa nuni da wannan ya tsatta shi shi sanya da kai riwaya ta Imam Muslim yake cewa hiya muddiyatu shaytani ai wannan takobi ce ta shaytani lokacin da kake hakan kake hakan nan to shaytani ballewa yake saboda a matsayin wata takobi ce wanda kake sarar shi da ita shi ne imam musulmi yake cewa la ya su a harkun madama yi shiru bi asabi osbi'ihi in ce ɗayan ku bai shiga halin rabkanuwa madama yana nuni da wannan yatsa idan kana nunawa zaka gani dukkan hankalinka ya dawo akan ga abin da kake yi sai dai idan rabkanuwar taka ta kai rabkanuwa tunanin naka ya huta ka shiga ka kama hanyar kwatano kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da aka samu daga imam malik lokacin da yake sallah he ya huddo wannan hannun nashi daga burnus babbar rigar shi ya huddo shi kuma ya ringa muwazaba wurin tahrikin wannan ya tsatta shi ba don komai saboda ita ce sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama مالك يتيا وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر فإني أشتكي wannan riwaya imam malik ya keɓanta da ita daga yahya bin yahya laisi daga malik daga abdullahi bin dinar al-qurashi al-adawi maulahum wanda ya mutu shekara ta 127 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa annahu sami abdullah abdullahi bin umar yace lalle ya ji abdullahi dan umar wa salla ila jambihi rajulun yayi salla a gehen shi da kai wani mutum wanda suka yi salla tare da shi falamma jalasar rajo fi arba'in lokacin da mutumin nan ya zamna a raka'a ta hudu kenan zaman mi zaman tahiya ya ce tarabba'a abdullahi wannan mutumin sai ya yi zaman harɗe ko zaman sarki shine mutum ya sanya ƙawuwan shaka ka sanya ka yi wannan a zaman harɗe ƙawuwansa hutu wannan irin zaman da dan uwa yayi amma dai ya zamna yawa su kwanta irin zaman da kuka yi yawa wannan zaman shine ake kira a wannan zaman dai shine wannan shine zaman harɗe shine zaman saraki zaman saraki yawa wancan zama haka to wannan zaman yayi haka kuma wannan halin marar lahiya lokacin da ya shigo sallah irin wannan zaman zai yi sai dai idan ya gagara yin wannan zama kahuwan ba su iya limkuwa to a wannan halin sai yana iyawa ya meke shi zama ita kuma shari'a ta baka dama in yaya ka samu kanka kai kokari fattaqullaha mastata'tum daidai gwalgwado daidai abin da zaka iya wa ubangiji kina wannan shine zama na mai sallah a zamne to shine wannan mutumin lokacin da aka zamna ana zaman tahiya yana gehen Abdullahi dan umar sai zaman harɗe wannan zaman saraki ya kurwa zan kawahuwar shi zamna yake cewa to lokacin da ya hakan wasana rijilaihi sai ya lankwasa duka kawahuwar shi sanya su ya ce falamman sarrafa abdullahi lokacin da abdullahi bin umar ya gama sallah a ba zalika alaihi sai ya aibanta irin wannan zama da ya saboda wannan ba shi bane zaman yin tahiya ba faqalar rajul sai wannan mutumin yake cewa fa innaka taf'al zalika a matsayinka na limamin mu a matsayinka na malamin mu ai mun ga kayi ne shi ya sanya muka yi yasa mun ga aika aikata shi sanya mu ma muka ni ma na aikata haka ka zo na ganka kayi sallah ka zo tahiyya kayi irin wannan zama to me yasa zaka ce ni dan me sanya dai fa qala abdullahi bin umar abdullahi dan umar sai yake cewa fa inni ashtaki ni innan ina mai halin rashin lahiya ne ba na iya yin zama irin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi lokacin da ya zamna zaman tahiyya riwaya ta gaba za ta bayyana mana yadda ake yin zama zaman tahiya kaga wannan abdullahi bin war ya aibanta irin wannan zaman lokacin da mutum ya zamna zaman tahiya amma dai in a halin rashin lahiya ne kaga shi ma ya bayyana shi abdullahi bin umar ya yi irin wannan zaman amma dai a halin rashin lahiya ya aikata haka shi kuma da ma a darura to bihul mahzura duk abin da za a ce maka ka zanna haramun ne in dai larura ta gitto a kan shi to ta halatta maka ka aikata shi مالك تيوا حدثني عن مالك عن سرقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه فلما انصرف ذكر له ذلك فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي وأن الرواية إمام maliki ya keɓanta da ita riwaya ce daga yahya bin yahya laisi daga malik daga sarqa bin yasar al-jazari al-makki al-abnawi maula li ba'di ahli makka yantaccen bawa ne na wa'ansu mutane na garin makka ya mutu shekara ta 132 sika ne a wurin malaman hadisi yake cewa anil mughira bin hakim as-sana'ani al-abnawi wanda ya mutu shekara ta 100 daga hijira daga garin makka zuwa madina yace annahu ra'a abdullahi bin umar yarji'u fi sajdatayn fi salati ala suduri qadamayhi yaga abdullahi dan umar yana zama akan diga-digen kawahuwan shi lokacin da yazo lokacin da ya yi zaman zaman tahiya guda biyu kenan attahiya ta farko da attahiya ta biyu falamman sarrafa zakar lahu zalika lokacin da ya gama sallashi sai ya ambata mai yaya kai malam zaka ringa irin wannan zaman faƙala sai ke cewa innaha laysat sunnatu sala wannan bata cikin sunnan yin sallah ko kuma bata cikin sunnonin sallah wa innama af'alu za in af'alu hadha min ajli anni ashtaki ina aikata haka ne saboda kawahuwa na suna mun ciwo ko kuma ina cikin halin marar lahiya ko halin rashin lahiya shi sanya na aikata haka irin zaman da yi shine irin zaman da dazu malam sagiri yayi shine mutum ya zamna ya ya dora mazaunan shi akan akan akan akan guyoyin kawuwan shi guyoyin kawuwa yake cewa ko digadigan kawuwan shi wannan shine irin zaman da da yace da aka ga yayin ake bibiya aka ce me yaya malam ka aikata haka yace a'a batta daga cikin sunnonin sallah zama lokacin tahiya amma dai na aikata haka ne saboda bayyana na iya ina halin marar lafiya وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر انه اخبره انه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاه اذا جلس قال ففعلته وانا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال انما انما سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فانك تفعل ذلك فقال ان ان رجلاي لا تحملاني wani hadisi imam bukhari ya hutar da shi a cikin kitabul adhan babu sunnatul julus fi tashahhud babu wanda yake mana bayani sunnar zama lokacin da mutum ya zauna zaman tahiyya daga yahya bin yahya laisi daga malik daga abdurrahman bin alqasim bin abi bakr as-siddiq al-qurashi at-taymi al-madani daga wanda ya mutu shekara ta 126 yake cewa daga abdullahi bin abdullahi bin umar al-adawi al-qurashi al-madani wanda ya mutu shekara ta 105 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa annahu akhbarahu lalle ya bashi labari annahu kana yara abdullahi bin umar yatarabba'u fi salati lalle ya kasance yana ganin abdullahi dan umar yana yin tarabbu'i zaman harfe ko zaman sarki irin zaman da muka yi nuni da shi lokacin da yake zaman tahiya a cikin sallah iza jalasa yake cewa idan ya zamna zaman tahiya dan sallar shi qala sai abdullahi bin abdullahi bin umar yake cewa fa fa'altuhu sai ni ma na aikata haka naga malami na ya aikata baba na ya aikata yau dan me yasa ba na aikata ba yace sai na aikata haka wa ana yawma idhin hadisu sinni a lokacin nan ina yaro dan karkarami ban na fahimta ko bin san ma ma ake yi mu abin da muka gani shi muke aikatawa yake cewa fa nahani abdullahi sai abdullahi dan umar sai yace kadda ka sake yin wannan zaman lokacin da ka zo zaman tahiyya to shi kuma mas'ala ce ta ilimi yaron sai yake cewa qala sai yake cewa inna ma fanahani wa qala sai abdullahi bin umar sai ya hana shi sai yake ce ni abin da yake shi sun ya ɗazu muka yi bayani akan in ka hana mutum to ka karantar da shi menene sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan ka akan kaza bai yiwa kurmu da kai ka zo ka ce mai kai abin da kake yi ba daidai bane ba yakan yi abin nan abin nan a al'ada kuce ba daidai ba addini abu ne wanda yake mai kyau abu ne wanda ba a hana ka ba ka aikata shi ba saboda wata al'ada ba ta ba da dama a ce wani ya aikata kaza misalin al'adarmu ta sha bamban da al'adar mutanen da suke rayuwa a gwari abinda mu za mu yi a can su bai yiwa abinda za su yi a can anan in ka yi shi sai a dauke ka a matsayin dan iska a matsayin kafori to kaga irin al'ada ta sha bamban to ka gani irin wannan ka gani shi in in ka ce wa mutum kaza ba haka bane ba kinan sai ka karantar da shi a ga abin da yake sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka dazu da muka huce kan Abdurrahman al-Muawi ya bayyana mana ga abin da Umar ya hana shi amma dai kuma ya karantar da shi abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama haka shi ma Abdullahi ibn Abdullahi ibn Umar haka shi ma yace me a'a wannan baya daga cikin sunnar sallah baka wannan zaman ba a yin shi a cikin sallah abinda yake sunna sallah yace inna ma sunnatu salata abinda yake sunna ta sallah sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka zo zaman tahiyya an tansiba rijlaka al-yumna ka kafa kafarka ta dama kawa ta zakai yace wa tasni rijlaka al-yusra ita kuma kawa ta hagun in sai ka lankwasa ta sai ka sanya ta kenan in ka sanya ta ta huto kenan akan mi zaka zamna zaka zamna ne akan mazamnarka ta bangaren hagu yawa irin zaman da malam yayi wannan shine sunna ta sallah kenan wannan zaka zamna ita kafa ka dama sayanin zai ka kafa ta idan ka kafa ta ita kuma ta hagu in sai ka lankwasa ta sai ta shigo idan ta shigo kuma sai ka zamna akan mazamnarka ta bangaren dama ita kuma ta hagun in kenan tana kan tin kana tana kan kawarka ta ta ta ta, ta hagun wanda ka wanda ka lankwaso ta shine ake kira da at-tawarruk yace wannan ita ce sunnar sallah yace fa qultu lahu abdullahi sai yake cewa baban shi fa innaka taf'al zalika ai na ganka kai idan ka zamna kana zaman harbe kana zaman saraki lokacin da ka zamna zaman sallah fa qala sai yake ce mai inna rij inna riji inna rijlayya la tahmilani ai kawo na guda biyu ba sa dauka na ne shi sanya ka ganni ina irin wannan zama a shi kuma wancan zama zama ne akan mazamna dukkan su an fahimta wallahu ta'ala yake cewa wa haddathan yahya an malik an yahya bin sa'id an al-qasim bin muhammad arahum al-julus fi at-tashahhud fa nasaba rijlahu al-yumna wa thana rijlahu al-yusra wa jalasa ala warqihi al-aysar wa lam yajlis ala qadamihi thumma qala arani hadha abdullah bin umar abdullah bin bin umar wa haddathani anna abahu kana yaf'alu dhalika wannan hadisi imamu al-bukhari ya keɓanta da hutar da shi hadisi ne daga yahya bin yahya laisi daga malik daga yahya bin sa'id al-ansari al-madani al-qadi wanda ya shekara ta 143 daga hijira daga garin makka zuwa madina yake cewa lalle al-qasim bin muhammad bin abubakar as-siddiq wanda yanzu muka yi bayani akan shi wanda ya mutu shekara ta 106 daga hijira daga garin makka zuwa madina yana ɗaya daga cikin al-fuqaha na garin madina kuma kamar yadda ayyuba yake cewa bin taɓa ganin mutum wanda ya kai shi fadala ba a lokacin القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يكتوى أراهم الجلوس في التشهد يا قدا مسو يا قدا مسو زمن تهيا لوكتن دمتن يزمنا دنين تهيا yace abin da ya nuna musu shine nasaba rijlahu al-yumna sai ya kawa kawar shi ta dama wa sana rijlahu al-yusra sai ya lankwasa kawar shi ta hagun wa jalasa ala warqihi al-aysar sai ya zamna akan mazamnar shi ta bangaren hagun wa lam yajlis ala qadamihi bi zamna ba akan kawahuwan shi ba thumma qala sai yake cewa arani hadha abdullahi bin abdullahi bin umar kaga wannan abdullahi dan abdullahi dan umar shi ya nuna min ya gwada min yace min haka haka ake zamantahiya ita ce sunnar zamantahiya wa haddasani kuma ya bani labari anna abahu kana yaf'alu zalika lalle baban shi ya kasance yana aikata haka wannan wanda ɗazu muka ba da hadisan shi abdullahi abdullahi bin umar yana ɗan yaro ya kwaikwayi abinda baban shi yake ya ce mai wannan baya daga cikin sunna sunna shine kaza shine yanzu shi ma ya karantar da almajirin shi ko ya karantar da abokin shi shine ga yanda ake zaman tahiya ga yanda ake yi kuma babana ya bada labari ya ce mana haka ake yi shi kuma baban nashi sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a cikin sallar shi ina wannan shine zama na tahiya ina tunanin za mu tsaya a nan garabi ne ko? garabi ne ko? tunan abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makumarsu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana yan uwa da amana arziki da suke bara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki wannan zama da muka yi muna tawassali da shi ubangiji ya shiga cikin al'amurkanmu ya biya mana dukkan bukatunmu duk abin da zai kasance hoto na hoto ne da ubangiji saba mai ne ubangiji ya nisantar da mu da shi ya faddala mana da abuwan da yake mafi alkhairi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك